أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيو قوة الرجب hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da sha hudu ga watan biyu shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin asarimul battar في التصدي لسهرة الأشرار نبب مالمي وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله wannan kuma shine darasi na 21 a cikin wannan littafi muna nan dai a cikin bayanin hanyoyi da bokaye da masu surkulle da masu tsatsuba ke bi wajen yin tsatsubarsu muna kan hanya ta goma sha takwas ita ce hanya ta tahadirul arwah muna cikin yinta lokaci ya cin mana za mu tashi walhaku kamar yanzu malam ya gama ita ma waccan hanya ta goma sha takwas hanyar halarto da ruhin wani wanda ya mutu a cewai zai dawo ya zo ya yi wani bayani da ake bukata daga gare shi sannan ya koma kuma ainihin wato barzahu ma'ana daga barzahu ruhinsa ya taso ya zo ya yi wani bayani game da wani abu da ya shige wa mutane duhu ba gane ba in kashe shi aka yi ba san waye ya kashe shi ba to wannan kurwar tasa ko wannan ruhin nasa ya zo ya bayani a tambaye shi ya ba da jawabi da amsa sai kuma ya koma cikin ramunsa shi kenan to wannan ita ce hanya ta ƙarshe da muka karanta inda malam yake cewa wal haqu qala al muallif rahimahullah yace wal haqu alladhi alayhi man yu'taddu bi qawlihi min ahli al ilmi dhalika kullihi huwa inkaru imkan istihdar arwahi al mauta ilal hayati duniya ya ce walhaƙu zance na gaskiya allazi alaihi wanda akan wannan zancen na gaskiya man yu'taddu bi qawlihi duk wanda ake la'akari ake yin hujja da maganarsa min ahlil ilmi daga ma'abota ilimi to akan wannan gaskiyar yake fi zalika kullihi a cikin wannan bayani da ya gabata gaba daya ma'ana yanzu malam zai yi khulasatul qawl wannan hanya ta goma sha takwas ta tahadirul arwah sai malam ya ce gaskiya magana ta gaskiya wanda malamai waɗanda suka amsa sunan malamai ake yin hujja da maganganunsu ko ake ɗaukan maganganunsu ko ake la'akari da maganganunsu cikin malamai game da matsalar tahadirul arwah sai ce inkaru imkanis tahidari arwahil mauta shine su wannan malaman ka tattara maganganunsu sun yi inkarin yiwuwar halarto da rawukan matattu ilal hayatin duniya zuwa rayuwar duniya malaman da ake la'akari da maganganunsu sun ce ba zai taɓa yiwuwa ba sun yi inkari game da yiwuwar mutum ya mutu amma a taso da ruhinsa ya zo ya ba da wani jawabi sannan ya koma zuwa rayuwar barzahu sun yi inkari sun ce wannan ba abu bane mai yiwuwa ba a dantiƙaliha bayan wannan ruhin ya ciratu ya tashi daga wannan rayuwa ta duniya ila alamin barzakh zuwa ga rayuwa ta barzahu alhayatul fasila wadda wannan rayuwar ta barzahu ita ce rayuwar da ta raba bainal hayatai ne tsakanin rayuwar guda biyu a duniya wal akhira rayuwar duniya da ta lahira mutum ya gama wannan zango na rayuwar duniya ya tafi zango na biyu na rayuwar barzahu a ce wai zai taso daga rayuwar barzahu ya dawo zuwa wannan rayuwar da ya yi ta a karan farko ya yi wani bayani ko ya yi wata fassara ko ya ba da wata wato ya warware wata matsala sannan kuma ya kuma mutuwa ya koma cikin waccan rayuwar ta barzahu wannan magana ta yi kama da mustahili na fata an gane suka ce ba zai taɓa yiwuwa ba bayan mutum ya mutu a cewa ya taso ya yi wani abu kuma ya kuma komawa wa hadihil haya domin wannan rayuwar ta barzahu hiya hajizun dunar raja'a ita ce ta sha makance shi daga dawowa ila duniya zuwa duniya babu yanda za a yi mutum ya tafi rayuwar barzahu to ai tun da ya tafi barzahu wannan barzahu an riga an sa wani barzakh kamar yadda muka karanta shine yasa ake kiran rayuwar ma al barzakh al hayatul barzakhiyya an riga an sa katanga ya bar duniya yana barzahu to yaushe kuma wannan katangar ta rushe ta zube ya taso daga barzahu ya dawo zuwa rayuwar duniya kuma ya zo ya yi bukatar da ake bukata ya yi kuma ya kuma koma wata rayuwar ta barzahu mafhum wa min adillatihim daga cikin dalilan malaman da suke ganin wannan ba zai taba yiwuwa ba cewa mutum ya mutu kuma ya dawo ya bayani ya kuma komawa qauluhu tabarakasmuhu fadin Allah tabarakasmuhu hatta idza jaa ahaduhumul maut har zuwa lokacin da mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikinsu ƙala sai ya ce rabbirji'uni ya ubangiji kuma yadda ni la'alli a'malu salihan la'alla ina sa ran zan yi wani aiki na ƙwarai fi ma taraktu cikin abin da na bari Allah maɗaukakin sarki ya ce kalla ba za ta saɓu ba innaha kalimatun wannan wani zance ne huwa ƙa'iluha shi ne mafaɗinsa ma'ana wannan wata magana ce ke faɗi wadda ba za ta sa'u ba wa min wara'ihim Allah ya ce a gaba gare su barzakhun akwai wannan barzakh wata, wata katanga da ta raba rayuwarsu ta duniya da kuma rayuwarsu ta lahira wato ila yau mai yuba'afun yana nan a wannan barzakhun har zuwa ranar da yuba'afuna za a tashi mutane na fata an gane in banda wuraren da Allah maɗaukakin sarki ya nuna shi mai cikakken iko ne akan komai kamar cikin suratul baqara wurare kamar sun kai guda biyar inda Allah bayan mutum ya mutu ya tashe shi wannan kuma lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir dan kusan a wajen Allah komai mai yiwuwa ne ina fata an gane in ka tattara wuraren ina jin sun kai guda biyar inda mutum ya mutu Allah ya tashe shi don ya nuna wani iko nasa sannan kuma abin nan yake cewa wa ƙauluhu ta'ala da faɗin Allah ta'ala kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai mai ɗanɗanar mutuwa ce summa ilaina turja'una sannan izuwa wajenmu ne ake mayar da su to bayan mutum an mayar da shi zuwa ga Allah kuma ya kuma dawowa wa qawluhu subhanahu da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala alam yarau shin ba su gani ba ne kam a halakna nawa ne muka halakar qablahum gabaninsu minal qurun na ƙarni bayan ƙarni annahum masu cewa su ilaina la yarji'una ba za su dawo wajenmu ba ƙarni bayan ƙarni nawa muka halakar nawa nawa muka halakar waɗanda suke da'awar su ba za su dawo wajenmu ba kuma muka karɓi rayukansu muka kashe su suka dawo wajenmu to kaga wannan yana wannan ayoyin yana daga cikin hujjojin da malaman da ake la'akari da maganganun su suka ce ba zai yiwu bayan mutum ya mutu a ce wai kuma a dawo da ruhin sai zo yi wani bayani sannan kuma ya kuma koma la'allaka akil muslim yace watakila ya kai dan uwa musulmi kadis tambabta mimma salafa zaka iya yin istinbadi ka fitar da hukunci mimma salafa daga abin da ya gabata haƙiƙata ma ya fa'aluhu ha'ula za ka gano za ka iya istinbaɗi a ƙarƙashin waɗannan ayoyin ka gano cewa abin da wa'yancan mutanen suke yi na cewa ana iya dawo da ruhi ya zo ya bayani ya koma innahum la shakka lalle ka sani su ko shakka babu yastahdiruna aljinna kawai aljanu suke kirawowa suna halarto da aljanu ne mimman alima daga irin aljanu cikin irin aljanun da suka san malam ya alamu abinda su bokayen ba su sani ba lisur'atin bil haraka lisur'atin irin abinda su bokayen ba za su iya sani ba bisur'atin da sauri abin ana so yanzu yanzu a gano ya abin ya faru to kuma dan adam ba shi da irin wannan saurin kamar na aljanu da haka sai su kirawo aljanu irin aljanun da suka san suna da masaniya game da abin da ya faru ko kuma suna da sauri da za su iya zuwa gurin su ɗauko wani abu da ake so yanzu yanzu nan a kawo shi kamar yadda kissar annabi Sulaiman ta nuna ko kissar ifritun minal jinni da kuma wani wanda aka ce allazi wato wanda Allah ta'ala ya bashi wani ilimi ko wannan ya ce cewa zai ɗauko wato ifritun minal jin ya ce ana ati ka bihi qabala an taquma min maqamik qala alladhi indahu ilmun min alkitabi ana ati ka bihi qabala an yartadda ilayka tarfuk ina fata an gane to kaga a wannan sai ka gano cewa lallai suna hidima ga aljanu ta hanyar su kuma aljanu duk lokacin da aka gayyace su su zo mimman alima daga irin aljanin da suka san ya san malam ya alamu abinda su ba su sani ba lissur'atin saboda saurin shi aljanin bil harakati wajen kai kawo da ainihin wato a motsinsa auli duli mukufin fid duniya ko saboda dadewar da wannan aljanin yayi a duniya ya san labarai na mutane daban-daban da suka wuce saboda zaka iya samun wani kila ya share shekara ɗaruruwa cikin aljanu din da haka in ana neman wani bayani irin wannan to tunda tsohon aljani ne ya daɗe a duniya to sai a nemo shi ya zo ya ba da wani bayani wanda ko yanzu za ku yi mamakin ya aka yi sai a ce ai wannan wanda ya mutu sama da shekara ɗari ɗin shine aka gayyato ruhinsa ya zo ya yi bayani kuma ya koma nan ku aljani ne wanda kila suka yi zamani ɗaya da shi wancan ya san wancan mutumin ko ya san wani abu nasa yadda yake zuwa ya halarto da shi ya musu bayani game da mutuwar wancan ko game da wannan mutum sai a ɗauka cewa kurwa ko ainihin ruhin wannan mutum ne ya dawo duniya aka yi masa tambayoyi ko ya yi wani bayani ya koma mafhum fa ya zo'umu annahu ruhu fulan sai bokan ya riya cewa wannan abin da kuka gani wannan ruhi ne na wani alladhi asha munzu mi'ati mi'ati amin wanda ya mutu kusan shekara ɗari masalan misali ashe aljanin da suka yi kila ma aljanin dan unguwarsu ne ya san yarintar shi wannan mutum da ya mutu sama da shekara ɗari ya san duk wuraren da yake kiriniya ya san tasowarsa ya san komai nasa don haka shi wancan mutum sama da shekara ɗari ya mutu shi wannan aljanin sai a kira shi irin tsofaffin aljanu kamar yadda yanzu ana neman irin daɗaɗɗen tarihi rago tsofaffin da suka rage suna zaure sai ga an je an gaya musu wani ma bai san shekarunsa ba sai dai ya ce to in aka ce baba kamar za a yi shekara nawa ya ce to dai tun lokacin dai da aka kiliya hannun dama shekarar da aka yi kiliya hannun dama ko to kaga kai sai ka kirga shekara nawa ne aka yi kiliya hannun dama misali to ka gani ko kuma tun lokacin da ana ana ana ana cinikin bayi ko lokacin da ana ana ana wuri ana wato ana bada wuri a matsayin kuɗi da sauran ire-iren waɗannan ko lokacin da ana kashe kwabo mai huda kwabo ne mai huda ko abin nan ire-iren wannan sai dai ya ɗauko maka irin wannan to kaga duk abin da yake faffaruwa a irin wannan zamanin nasu in dai ya zamanto yana cikin lafiya da hankalinsa sai ga zai yana iya hakaito maka irin waɗannan abubuwan to su ma akwai aljanu tsofaffi wanda sun daɗe a duniyan nan sun san abubuwa da yawa to sai a gayyato irin wannan aljanin wannan mutumin da ake so a gano wani abu game da shi shekara ɗari fa da mutuwarsa amma a ce wai ruhinsa ne zai dawo ya bayani ashe ba ruhin bane su bokayen ne sai su kirawo aljani tsoho wanda ya san tarihin wannan sai ya zo ya bada bayani sai a yi ta mamaki wa qad kana qarinahu aw alima min ahwali watakila ma qarinahu wato abokinsa ne la'alla wannan aljanin abokin shi wancan da ya mutu ne aw alima min ahwalihi da qa'iqaha ko kuma ya san abubuwan wato halayyar shi wancan mutumin da qa'iqaha al'amuransa ko halayensa masu zurfi ya san rayuwarsa mai zurfi ta iyali ko rayuwarsa da ya taso a ciki ko rayuwar cikin gidansu ta family ila shi wannan aljanin ya sani da hakan aka gayyato shi sai ya zo sai ka dinga jin yana bayanan da gaskiya in ba wannan mutum ba ne ya za a iya samun wannan bayanin wannan ya nuna mutumin ne da kansa ruhinsa ya dawo domin in ba shi ba ne kaza da kaza da kaza ya za a san a san wannan abin saboda abu halayya ce wadda take mai zurfi da ta shafi mutum amma gashi ana samu sai ka ɗauka shi mutumin ne da nan ku aljani ne aka samu wanda suka yi zamani ɗaya ko kila ma abokinsa ne suna ta ainihin abin nan tare yake bayani a kansa wa min af'alihi tafasilaha game da aikace aikacen shi wannan mutum da ya mutu kaji yana bayanin su daki daki ta yadda za ga in ba mutumin bane ruhinsa ya dawo ya za a iya bayanin aikin hatta aikin da yin ma'aikacin gwamnati ne in kuma a ma'aikaci ne a aikace aikacinsa na yau da kullum yana ba da bayani fa yusaddiqu al-huduru ma yantiqu bihi zalika al-jinni fa yusaddiqu al-huduru ma yantiqu bihi zalika al-jinni to shi wanda ya zo gurin boka wanda ya zo gurin boka sai wato sai ya gaskata abinda yandiku bihi zalikal jinni abinda wannan aljanin yake furtawa ila wani rikici ne na family an rasa yadda abun yake an ce tsohon tarihi ne abun gadajjen wato rigima ce gadajjiya tun iyaye da kakanni to in an je wajen wani bokan kila sai ya amfani da irin wannan hanyar ya kira tsofaffin aljanu su faɗi asalin menene ya haɗa rigimar me ya kawo ba a ga maciji family guda gida guda na fata an gane sai ka ɗauka cewa wancan ɗin ne ya dawo ya ba da bahasin ga abin da ya faru asalin rigimar wane ne da kaza da kaza da kaza nan ku aljanin ne ya ba da wannan labarin wa bi khassatin annahu qad yatashakkalu lahum bi khayalatin hiya ashbahu bi sarab yace musamman ma wani lokaci shi aljanin ya qad yatashakkalu lahum yakan rikidar musu bil khayalat da wani irin khayal wato wani irin tunani hiya ashbahu bis sarab wanda wannan abun yayi kama da kawalwalniya ila wani abu da za a iya tunawa ma ya dan dinga nuna hoton wani abu da za a iya tunawa cewa eh gaskiya abun haka ne ko kuma ya zo da surar shi wancan mutumin yanayin yanda aka san wancan wanda suka san shi a tarihi ko kuma an ɗauko hotonsa a ga a haka ne fa wane ne din ne dai gashi ina fata gane fa yuhi ilaihim zukhrufal qawl shi wannan aljanin sai ya zo ya musu wahayin wato ƙawataccen zance ya gaya musu zance mai daɗi ƙawatacce don su gamsu haka ɗin ne wa ya zujjuhun fi hadirati shirk sai ya tunkuɗa su zuwa ga hadirati shirk wato shingen nan na shirka dama shine babban hadafin sai ya ja daga fakewa da wancan sai ya tunkuɗa mutane ila hadirati shirk zuwa shinge na shirka fa haƙiƙatu tahdiril arwah mala ya ce hakikanin gaskiya game da halarto da ruhi an na haske anatun bishiyadin gaskiyar magana neman taimako ne da aljanu hanya ce ta neman taimako da aljanu irin dai wanda muke ta karanta tun a baya babu wani zancen ta hazero ainihin wato aljin wastihdarun lahum bi talbiyati dalabatihim shirkiya sannan wastihdarun lahum da kokarin neman halarto da aljanu din lahum ga su waɗanda suka zo bi talbiyati dalabatihim ko kuma wastihdarun lahum da kokarin su bokaye su halarto da wannan aljanin bi talbiyati dalabatihim shirkiya ta hanyar amsa musu abubuwan da suke nema irin na shirka su bokayen su aljanin dama kamar mun faɗa mun ce dama cuɗe ni cuɗe ka ne bokayen su sa musu sa musu sharuɗa su cika sannan su kuma aljanin su yi musu hidima wa tilawatil azaimil kufriya da kuma karanta surkulle irin na kafirci thumma tijwabihim an umurin sannan su kuma aljanu su ba da jawabi da amsa game da al'amura ta ta'allaqu bimam tawaffahumullah al'amuran da suke da alaka ga waɗanda Allah ya karɓi rayuwarsu shekaru masu yawa sai ka ji ana ta bayani game da wanda Allah ya daɗe da karɓar ransa amma gashi kuma ana ta samun bayani an ce ruhinsa ne ya dawo yake wannan bayanin ashe aljani ne yake wannan bayanin fa yukhbiruna bima alimu min ahwalihim da aka sai wannan aljanin su zo su dinga ba da labarin irin abin da suka sani na halayen wayannan matattun da suka mutu da dadewa fa yatawahhamal hadiruna wayanda suke gurin wanda suka zo wajen boka sai su dumauce su rikice annal hadira sai su rude su dinga ganin wannan wanda ya halarto din nan huwa fi'ilan ruhu fulan lalle da gaske ruhin wane ne au fulana ko ruhin wance ne يقول الشيخ العلامة عبد الله ابن جبرين حفظه الله الشيخ ابن جبرين رح- آه، حفظه الله يكي لا شك babu kokonto annal muhabbira lalle mai halarto da irin wannan ruhin ya ce ruhi ya halarto da shi imma an ya kuna min khuddami shayatin ko dai ya zama yana daga cikin masu yi wa aljanu shaidanin aljanu hidima alladina ya taƙarrabuna ilaihim wanda su kuma suke neman kusanci zuwa ga aljanun bima yuhibbuna da irin abin da aljanun suke so aw yaktubuna hurufan ko kuma suna cikin masu rubuta wasu haruffa ghaira mafhuma wayanda ba za ka iya sanin ma'anarsu ba wayanda ba ba za a iya fahimtar ma'anarsu ba tahtawi ala shirkin wanda haruffa ne wanda suna kunshe da shirka aw du'a'in li ghairillah ko kuma kira ga wani Allah fatujibuhul jin a karkashin wannan kuma sai aljani ya amsa sai ya zo wa yasma'u kalamaha ainihin wato alhadirun sai ainihin wato ma wa'inda suke gurin wa'inda suke suka halarto gurin suke gurin bokan sai su dinga jin kalamaha maganar wannan aljanin ko shedanin aljanu din wal ghalibu annahu yuhdiru shakhsan da'if al aql wad din yake cewa mafi yawan lokuta ma akan halarto da shaksan mutumin da da'if al aql mai raunin hankali ne sama sama wad din mai karancin riko da addini da fahimtar addini qalila lihtimam bizikir mai karancin damuwa da yin zikiri azkar wa du'a da addu'o'i hatta yulabi wa shine yazo wajen bokan kaga dama za mu ce ta tadda mu je mu an fahimta yakin ruwa ya tadda sakaina kaga sai a ita tafiya ina fata an gane to shine dama mutum ne dama ba shi da saiti na addini ga raunin tunani sannan kuma ga ba zikiri ba addu'a da haka ana zuwa da shi irin wannan gurin yanzu sai kansa ya juye sai dinga ganin abin da ake nuna masa haka ne hatta yulabisahu aljinni wa yatakallamu ala lisani ko kuma ma a wayi gari mutum dama ga karancin hankali ga raunin addini ga karancin zikiri da addu'a sai aljani ya shige jikinsa wa yatakallamu sai aljani ya dinga magana ala lisanihi ta harshen shi wannan mutum wala yaf'alu zalika illa sahara ba masu yin irin wannan salan da irin wannan hanya sai bokaye masu sihiri wal kahana da bokaye wa nahawhum da makamantansu ka koma juz'un min jawabi shaykh hafizahullah an mas'alati tahdhir al arwah ka duba al fatawa dhahabiyya shafi na 201 wa yaqul al shaykh salih al fawzan hafizahullah al shaykh salih al fawzan rahimahullah yace la shakka anna tahdhir al arwah ko shakka babu cewar da'awar an halarto da rawukan wasu matattu da suka mutu an taso su don su ba da wani jawabi su kuma komawa nau'un min anwa'i sihir gaskiyar magana wannan nau'i ne daga cikin nau'o'in sihiri aw huwa min al-kihana ko ma ka ce yana daga cikin bokanci wa hadhihi al-arwahu laysat arwah al-mauta a haƙiƙanin gaskiya wannan rawukan da ake cewa an halarto da su an kirawo ba rawukan matattu bane kama ya kuluna kamar yadda su bokayen suke faɗa wa inna ma hiya shayatinun shaidanu ne kawai ta tamathalu suke rikida bisuwaril mauta su shiga cikin su, su, su rikida su zama su- cikin irin surar ainihin wato matattu din wa taqulu sai kace inna ha wa taqulu sai su- bokaye su ce inna ha ruhu fulan ai ruhin wanan nema da kansa yanzu gashi mun kirawo shi kaga al- wato boka ya ɓata rai ya ce ai yanzu kuma saurara shi kansan wanda ake cewa ya mutu sama da shekara goma yanzu za mu kira ruhinsa ya yi wani surkulle ya yi wani ainihin hayaniya ya yi wasu ya yi saubatu ba san abin da ya faɗa ba can sai aljanin ya zo shi kenan sai ya ta wannan bayani ya ce to kun ji ba gashi nan shine da kansa yanzu muka kirawo shi ba ya mutu ba kuka ce shi to za mu kirawo shi yanzu zai zo ya bayani ya ɓata rai kuma shi kenan sai ka mutane sun yarda ai har kirawo shi aka yi bayani ina fata an gane Allah ya kiyaye wata kulu sai wannan su ce inna ha ruhu fulano ruhin wane ne au ana fulano ko da kansa ma in yazo ce ni ne wane wa huwa min ash-shayatin kuma ƙarya ne yana cikin shedanu fala ya juzu hada dan haka irin wannan hanya ta tahdirul arwa kar ma a rudu wani musulmi da ita ba ta halatta mafhum ka koma cikin at-tahsin min kaidi shayatin wato kariya daga kaidin shaidanu wani littafi ne ka duba shafi na 99 zuwa shafi na 104 wa mimma yadullu ala anna alladhi yuhdaru innama huwa jinni wato daga cikin abin da zai nuna ma annan ladhi yuhaddiru wannan da yake halartowa innama huwa jinniyun aljani ne ba ruhin matacce bane annahum yamna'una qira'atul qur'ani fil jalsa zaka ji an ce to fa ba a karatun alqur'ani a nan gurin za ka ji suna hana karatun alqur'ani la siyama ayatul kursi musamman ayatul kursi walau qara'a ahadul hadirina da za a yi sa'a wani daga cikin mahalartai ya karanta ayatul kursi la fashalatil jilsa wallahi zaman tarwatsewa zai saboda wannan aljanin ba zai zo ba na fata an gane an ce akwai shi ko abin nan din ne yana jin kila zai kawo mana shi can gaba ya ce wani yana ta irin wannan rufa idan yana ta kaza yana ta kaza a baina jama'a ya ce kawai sai suka zo su su biyu ya ce kai tsaya ta nan ka dinga karanta ayatul kursi ni zan koma kawai aka zo ana ta karanta kawai sai mutane suka ga ƙarya ne ba wani abu da yake shi yana ta abin nan ana ta ganin a ya ce yana shiga cikin cikin akuya ko yana shiga cikin kaza ko yana turmuka basilla a hancinsa sai a ga ashe ba wani cikin hancinsa saman hancinsa gashi nan tsirin ya karye saboda ana karanta ayatul kursi a gurin hukumul muta'awin ma'as sahara to ina hukuncin mai neman taimakon bokaye al muta'awin ma'as sahara wanda shi baya iya rayuwa sai da bokaye ce a kai haka ai ba a zama yanzu sai ka samu malami sai da malami yanzu ni na yana can a tsakuwa yanzu nan ne mai waya yanzu nan ya hakuri kan kira garin wani ko an fahimta ku yi afuwa na ambaci sunan gari kila garin wani ne a cikin ku an fahimta ko saboda aka zaka ai ba a zama ina wani ma ya ce ai shi saboda abubuwa saboda dafa ima da waye ai malamansa sun kai wajen guda goma saboda aka ai lalle lalle in kana so zai raka kai sai ce zai kai ka wajen malami ne sosai ɗayan kan shakku in yi aiki kaman yankan wuka akhil muslim mala yace ya kai dan uwa musulmi inna min a'zamil kaba'ir yana daga gunduma gunduman zunubai at-ta'awun ma'as sahara neman taimako wajen bokai qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala ce wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku yi taimakekeniya ainihin wato ko kuma at-ta'awun ma'as sahara taimakawa bokai shine at-ta'awun ba ka je kai ka nemi taimako ba kawai ka zama kana mara musu baya an gane ba wancan fassara ba a ta'awun ma'as sahara haɗin gwiwa tare da bokaye mutum ya dinga taimaka musu ko ta hanyar ba su gida haya ko ta hanyar ba su shago haya gurin abin nan ko dai ire-iren waɗannan abubuwan ko ta hanyar kira turo musu kwastomomi ko da akan hanyar misali a can hanya kake bokan yana layin ka zauna an an zo ana da Allah wani malami muke nema mai kaza kaza ka san shine to shine da yabo an ce mana kwatancen nan to in ka nuna kai ma ka yi atta'awun alal ismi wal udwan kai ma ka taimaka akan a keta alfarmar Allah ka taimaka akan ai hada Allah da wani an fahimta in ka so za ka iya yin ta goloko in suka yi ta kwane-kwane ko bokan nan za ka ji sun yi dam saboda ai ka san wa sirrul mamumi ma a sirrul imam sai can wani ya ce eh shi ka ce ban san shi ba aga bolokuwa ya ka yi ko aka tambaye shi aka ce kaga katsinci kuɗi ya ce yan mutala mutala aka ce e guda biyar e kullaga leda e a gindin can e ya ce ban gansu ba na? to me wahalawa a ka taimake su ka taimake su to shine at-ta'awun ma'a sahara yace akhil muslim ya kai dan uwa musulmi ka sani inna min a'zamil kaba'ir yana daga cikin manya-manyan zunubai ko kuma a ce kai mai adaidaita sahu ne mace ta dauko ka kuma ta ce gidan za ka ta kuma ka san gidan boka ne kuma ta bada kuɗi mai yawa wani lokaci ma a ce ka tsaya a kofar gidan bokan sai ta shiga kamar minti talatin ko awa ɗaya ta gan shi sannan sai ta fito ta ɗauko ka dama ya ake kiran wannan ɗaukar gaba ɗaya drop التعاون مع السهرة ينا دقت كم من يلففك تيمكا وبوكاي قال الله تعالى وبنجي تعالى توي ولا تعاونوا كركو تيم كدا كو تيمكيكينيا على الإثم أكن سابو والعدوان da zalunci da ƙetare iyaka duk abin da za a ƙetare iyaka a yi zalunci karka sa hannu a ciki duk abin da zunubi za a aikata to karka ba da kowace irin gudunmawa komai kankanta ta a saba Allah karka ba da wannan gudunmawar wa qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala ce wala tujadil kar ka zama lauya kar ka zama mai jayayya anil ladina yaktanuna anfusahum ga waɗannan da suke ha'intar kawunansu inna Allah la yuhibbu man kana khawwanan athima lalle ka sani Allah baya kaunar duk wanda ya kasance khawwanan maha'inci athiman mai yawan laifi yastakhfuna minan nas suna kokarin boye kansu daga mutane wala yastakhfuna min Allah amma ba sa buya daga Allah madaukakin sarki wa huwa ma'ahum domin Allah ta'ala yana tare da su da ilimin sa idh yubayyituna lokacin da suke kwana wajen tattaunawa da kuma ainihin yin ma la yarda abinda Allah bai yarda ba baya amincewa da shi min alqawl na zantuttuka wa kana Allah bima ya'maluna muhita Allah madaukakin sarki ya kasance game da abinda suke aikatawa mai kewayewa ne Allah ya kewaye abinda duk suke aikatawa ha antum ha'ulai Allah ya ce ha antum ku dai ha'ulai ga kunan jadaltum anhum kuna yin mujadala kuna ba su kariya kuna zama musu lauyoyi kun san ba akan gaskiya suke ba gaskiya a rikide ta ta zama ƙarya kuma ka zama lauya mai ɗaurewa irin wannan kes ɗin gindi ga gaskiya an ce ƙarya ce kuma kana daga cikin wanda kuke cakuɗa al'amura ku mayar da ƙarya ta zama gaskiya gaskiyar kuma ta koma ƙarya kuma ana ji ana kallo Allah ta'ala ya ce sai kuma ga kunan jadaltum anhum kuna yin mujadala kuna ja'in ja ku je ku yi ta turanci it was it was and and dinka ka je kai ta yi a gaban shari'a a kwacewa mai haƙi haƙin sa a baka fil hayatid duniya Allah ya ce anan rayuwar duniya Allah sai ya tambaye ka kai mai irin murɗe ƙarya ta ko ba gaskiya ka ɗauki kundaye na ƙarya da wofi ka sa baƙaƙen kaya ka ɗaura wuyanka ka je ka tsaya kai tun zubo wannan Allah ya ce fa man yujadilullah anhum waye sai ya shiga ya yi mujadala da Allah ya yi ja'in ja da Allah ya kare mara gaskiya a gaban Allah yau malkiyamata ranar alkiyama amman ya kunu alaihim wakila waye ya isa ya zama wakilin irin wa'annan mabarnatan a gaban Allah ranar tashin alkiyama babu duk wannan shegantakar da ka ganta wallahi a nan duniyar ne shi sa bahaushe ya ce gidan gaskiya shi a tafi gidan gaskiya kuma haka din ne duk wata cuwa-cuwa da kake kallo da almundana da kulumboto wallahi a duniyar nan ne wallahi ranar dama Allah ya ce yau mutubular sara'ir duk abin da ba a sanya aka yi aka kulla ba suwaye suka hana kasar nan zaman lafiya kama kama ne a ce suwane ne a ce ba tabbas kila da wanda baka tsammanin sa yana ciki ranar tashin alkiyama duk za ga yau mutubular sara'ir wanda suka zalunci mutane waɗanda suka kashe wani ba a san suwaye ba sun aika wallahi duk ranar za ga ko suwaye ranar za ga wanda aka kashe ya shako wanda ya kashe shi ya je da shi gaban Allah ya ce a tambaye shi me ya kashe shi a nan ku an yi binciken an rasa waye ya kisa an tare duk kidnappers ɗin sun tara mutane sun kwaci kuɗi miliyoyin ka wallahi an kasa ka ɗauka ma an kasa ganewa da gasken Allah ya gane su kuma akwai CTT kyamara CT wace ce kyamara ɗin nan ta Allah maɗaukakin sarki tana nan tana ɗauka da inda aka yi abin da waɗanda suka yi abin wallahi ranar tashin alkiyama za ka sha mamaki to shi ne Allah ya ce in ka ɗaure wa ƙarya gindi a nan duniyar waye sai ya je gaban zatin Allah a wannan ranar ya ɗaure wa ƙarya gindi waye babu da aka kawai ba akan daidai mutum yake ba kakka mara wa mara gaskiya baya ko da kai kaɗai ne kar mutum ya ce to ai kowa abubuwan ne sun lalace kai kaɗai ba ka iya kawo gyara ba kawo iya abin da za ka iya yi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kai ka je wa Allah da hujjar cewa kowa ya lalace shi sa kai ma ka lalace kowa ya zama ɓarawon gwamnati da kai ma ka samu dawa bari kai sata a'a kai kai iya abin da za ka yi za a yi ta jifan ka da kalmomi a ce ba gidaje ne a ce ba kawaye ba a ce duk tsoron Allah na ƙarya duk za a yi ta wannan amma ka dinga tuna haɗuwarka da Allah wa qala rasul sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la'ana Allah man la'ana walidai Allah ya tsine wa duk wanda yake la'antar iyayensa wannan annabi ya sha gaya mana wanda yake wanda ya zagi iyayen wani ko ya tsine musu to nasa ya tsinewa to wanda duk yake tsinewa iyayensa yake la'anta su to shi matsinanne ne a ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsine masa wa la'ana Allahu man awa muhdithan haka Allah ya tsinewa duk wanda ya zama mai bada mafaka ga mabarnaci awa muhdithan wanda yake kirkira bid'a ko yake canzawa mutane addini ko yake lalata tarbiyyar al'umma ko yake lalata aƙidar mutane kuma sai aka ba shi goyon baya wani ya ba shi gudun zama ko wani ya ba shi gida ko shago ko wani ya ba shi ainihin wata mafaka duk yana cikin awa muhudithan wannan hadisi imam muslim a cikin kitabul adahi hadisi na 1978 hadisi ne na ali bin abi talib Allah ya kara masa yadda wa iwa ul muhdith to wai me fassarar taro al muhdith mabarnaci sai malai ya ce ya kunu yana iya zamantowa bis samahi lahu bil baqa fi usrati yana cikin taro mabarnaci shine mutum ya bashi dama ya ci gaba da zama a cikin family dinsa kila ka bashi wani shago a gidanka yana zama kuma ka san bokanci yake yi ka san kayan kwaya da maye yake siyarwa ka san da ka bashi shago 'yan mata yake kawowa yana lalatawa ka sani ka bashi wannan kai kaga yana cikin iwa ka ba wa mabarnaci gurin zama a gidanka an fi karyatin ko ma a bashi gurin zama a unguwa a ga lokacin ana zaune lafiya mai unguwa lokacin masu unguwanni suna da kima da martaba da daraja ba wani bako da zai zo in bako ya zo gidanka to sai ka kai shi wajen mai unguwa cewa kar a ga ya dan je bakin titi ko abin nan a dauka mugu ne bako ne gidana ya sauka amma yanzu sai a sai da gida ma a sai wa dan fashi ko wani mai laifi cikin a cikin unguwa mai unguwa ma bai ma sani in ka ga an damu da mai unguwa sa hannu ne an ce lalle sai da sa hannun mai unguwa to shine zai aje a dan bada wani dan abun nan sai ya sa stam ya buga ya yi ma sani shikenan zaka sai da gidanka zaka sa dan haya ba ruwan mai unguwa a ciki sai ya tsoma ma baki ba shi sa za ga al'amura sai su rikice sai mai barna ya zo ya laɓe cikin mutane ku ba ku san shi ba kawai dai mai gida shi an ba shi kudinsa kawai an kawo muku mutum sai sha biyun dare kawai a ga yana fita ko za ga irin wannan to yana daga ciki fi karyatin a ba wa mabarnaci gurin zama a cikin gari fi karyatin a cikin alkarya au fi madinatin ko a cikin wani birni ko cikin wata unguwa maraya au fi sha'abi muslim ko cikin jama'an musulmi yanzu dan Allah mutane suna jin irin wannan hadarin bokanci da boka ya la dinga sayarwa boka ya gidaje cikin al'umma ko a siyan musu ko a ba su haya saboda illar su fa waɗannan fa tafi illar fa duk masu fashi da waye da saboda su wa'ancan illar su har yanzu sunan su musulmi tunda ba su halatta wannan ba amma shi wannan mai kwacewa mutane iman dan fashin imani ai dan fashin kuɗi da sauki kawai kuɗin ka zai raba kan ma imanin ka yana na amma mutum ya tsaya a cikin shago ko ya makale a wata kwana yana fashi yana kwace wa mutane imani kuma an bashi an bashi goyon baya to kaga abin da matsala Allah ya kiyaye wa yadkhulu fil iwa yana cika cikin yana shiga cikin fassarar bawa mabarnaci mafaka ko kuma yana cikin wato fassarar al-iwa lis-sahir ba da mafaka ga boka ma ya fa'aluhu ba'adul hukam abinda wasu cikin masu mulki suke yi inda ma yi uta ilaihi bi sahirin lokacin da aka kawo mahukunta wani boka aka ce gashi nan yana bokanci fa ya akhudhu minhu mablaga min almal kawai sai ya karbi kuɗi mai yawa a wajensa an kai shi police station ana ganin yana bokanci ko an kai shi wani guri dai cikin inda ake ganin nan ne inda hukuma take za a tsawata ko za a hana shi kawai sai ya karbi wani adadi na kuɗi a wajensa thumma yudliqu sannan shi wannan mai mulkin ko mai hukunci a hannunsa ko mai doka a hannunsa sai ya sake shi kawai yudliqu sarahahu ya sake shi ya rabu da shi liwasila ijramahu dan ya dora daga kan inda ya tsaya a barnasa abin da ya shafe shi a kawai an kawo shi an kamo shi ko ba gani irin wannan a kamo mai laifi an kama shi a kai shi gaban hukuma kuma sai ga ya aka ya fito to yana cikin ma'anar iwa ya zamanto wanda yake da iko a hannunsa a kai masa mai laifi maimakon ya hana laifin ko ya dakile kuma ya karbi kuɗi kawai a hannun mai laifin ya sake shi kuma za a ga da yawa irin wannan idan mutum yana sai da kayan laifi ko yana mu'amala ta laifi kuma sannan in kun je kun kai report ma wani lokaci ma kawai sai a sanar da shi ya gudu za a zo ko za a ga ana samun irin wannan to ka kamata ya su hukumomi su ne da alhakin irin wannan zartar da hukuncin duk wanda aka kama shi to kamata ya yana kawo barna cikin mutane a dakile shi fala huwa aqama al-hadd alai sai shugaba ko mai mulki ya kitsewa da wannan mutumin haddi an kawo ma boka yana batar da mutane yana kashe mutane yana ainihin wato wato illata mutane kuma an kawo shi kawai shikenan ya aje kuɗi kawai an sake shi wala huwa auda'ahu auda'ahu sijin shi bai adana shi a cikin kurkuku ba shi bai tsayar masa da haddi ba hatta ya rata bai tsaure shi a kurkuku ba har ya ga tubansa a sadika ta gaskiya sai a kama irin wannan a killace su a kurkuku ai ta tura malamai suna ta musu wa'azi suna ta faɗakar da su haɗarin irin wannan a ɗan wanke kwakwalwarsa a sabunta ta a canza masa tunani kila ma a taimake shi da wata sana'a da in ya fito zai zama alheri ga cikin al'umma ya bar waccan hanyar walakinnahu amma maimakon hukumomi su haka a anahu sai ga mai hukunci ko mai mulki a anahu taimakawa irin wannan bokayen masu ke wa makkana lahu da kuma ƙara ba shi dama hasali ma yawancin su ne su ne masu zuwa wajen ai kaje cikin daji ka ga mutum da mai kano dare har gari ya waye gidansa ga fitulu cikin daji fa bauka ne cikin daji don ma dai yanzu zaman dajin ya dan zama akwai matsala ko Allah ya kawo mana aminci kuma ya kawo mana abinci wa qad yaqulu lahu hawil an tukhfi'a an tukhfi nafsaka kawai abinda mai mulki zai dinga gaya masa ko kuma mai hukunci ka dinga kokarin ɓoye kanka kar ka dinga abubuwan ka gare yanzu an kamo ka amma za mu sake ka amma kar ka dinga yin abubuwan yadda za a gane sai ga mutum ya canja taku ana yin bokancin ko ana yin laifin amma an canza masa salo kuma haske aka bashi akan haka fa yakunu bi hadha qad awahu to duk irin wannan abun in mai hukunci yi to shi ma yana da yana da commission a ciki shi ma yana daga cikin man awa muhdithan da aka waccan la'antar za ta shafe shi bisa an kana da gida za ka ba da haya tabbatar waye zai shiga sa maka mutumin kirki su ma masu dillalan ba ruwansu kawai aka ba su kudin takalminsu ko ma waye zo su yaba ma a gida kawai su ba in me kawai ba su kudin takalmi to sai ka sa sharuɗa waye kuma an samo wanda za a abin nan din a kawo ma shi ka ga waye abin nan a san dai da suwa ake mu'amala kuma ko da mutum yana ciki aka fahimci cewa gaskiya yana kawo barna a cikin al'umma to kaga kamata ya tashe shi wa yadkhulu fil iwa'il sahara yana daga cikin wato hukuncin taro bokaye man yudafi'u anhum wanda yake wato yake kare su indal hukam a wajen wato alƙalai mutum mai laifi ne kawai ya kwashi alƙalai kamar ya kwashi lauyoyi lauyoyi akwai fa mutanen kirki akwai wanda ba sa shiga kes din da ba na gaskiya ba kar ku ji yana ta lauyoyi mutum yana lauya ya ce ya haka shi karatu yana ruwansa gobe ba ba lauya ba yake ya fada kan alƙalin ma kansa shi karatu ya ba ruwansa baya kwana tawowa kawai yake a sake shi kaga ana zazzaba ana zazzaba akwai matsala na sha gaya maka wani lokaci ni ma karfin hali nake da kaina nake karatun abin da haka haka karatu yake shi inda za a yi bayaninsa to kowa ma za ka iya ganin ya biyo ta kansa yana fata an gane to yake cewa daga ciki man yudafi wa anhum indal hukam wanda yake ba su kariya a wajen masu iko an kama shi an kai shi kawai sai a ce ya dau lauya lauyan nan ya je ta faman wato wato ba aya ba hadisi sakin layi kawai za a ta bayani a sakin layi na kaza irin wannan kes din John kaza shi ma yayi shi al shekara ta dubu kaza da sauransu hatta la yusjanu wai kar a kulle su dai karshe sai a ce ai an yi winning case din a shi kenan kawai yau ga an kama shi al'umma tana fama da bala'insa sai a gan shi ya sako an an sako shi kuma ya cikin izza zo ya ci gaba daga inda ya tsaya aw yusharradu hatta la yuzjanu har dan wato kar a kulle shi a kurkuku aw yusharradu ko kar a kore su daga gari a ce su ma yan ƙasa ne ko a ce su ma yan ƙasa ne citizen ne don haka suna da yanci a basu su rayu suna da yancin a basu su wataya kar a takura musu kar a matsa musu dan kasa yana da yancin yayi haka fa kaifa biman ta'assaba lahum to ina ga kuma wannan ma an ce wanda yayi haka lauya ne kawai aka kirawo shi yazo ya kare boka kuma akan bokancin ba akan wani kes daban ba kuma yazo ya kare bokan kuma to shi ma yana cikin man'awa muhdisan da haka waccan la'antar ita ma zai iya shigowa cikin ta to sai malam ce fa kaifa to yaya biman ta'assaba lahum ga wanda ma wato yake taimaka musu wa sahula alaihi an yuqatila min ajalihim kuma abu ne ma mai sauki a gare shi yayi fada saboda su akwai wanda saboda su ma zai iya fada zai iya tashin hankali zai iya kaza wa yadkhulu fihim man yuhdiru lahum nas zai shiga cikin man'awa muhudisan wanda ya bawa maɓarnaci mafaka Allah ya tsine masa albarka wannan tsino za ta iya shigar da man yuhdiru lahumun nasa wanda yake kawo musu mutane ejan ɗinsu da an ji kana kaza ai kwa ko wani malami wallahi malami ne kuma kuma kuma kaza kaza ai ai tallata ai na yake ai kaza kaza kaza a in ma zaki je zan raka ki ashe yana da wannan wanda yana dan basu wani commission su ma da aka su suke kawo masa mutane to su ma sun shiga ciki wa yadulluhum ala amakinihim ya kuma dinga nuna guraren da su wa'annan bokayen suke lizzahabi ilaihim dan a dinga zuwa wajen su fa huwa sharikun ma'ahum wannan shi ma abokin tarayyar su ne su bokayen fil ithmi a wajen laifi wal udwan da wannan zalunci da ketare iyaka din Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya kiyashe mu al sadis fasali na shida hukumus sihir ina hukuncin sihiri a addinin musulunci fi shari'atul islamiyya a shari'ar musulunci ina hukuncin sihiri to a wannan fasalin zamu ji wannan hukumu ta'allumu sihir fil islam za mu ji hukuncin koyan sihiri a musulunci hukumun sahir fil islam a dai wannan fasali na shida za mu ji hukuncin boka a musulunci hukumun sahiru ahalil kitab sannan a nan dai za mu ji hukuncin boka kirista ko, ko abinan ba yahude ma'ana boka ahalil kitab sannan abu na ainihin wato hudu hal ya juzu hallu sihir bi sihir shin ko ya halatta a wannan fasalin zamu ji shin ya halatta a warware sihiri da sihiri ya tabbata wane sihiri aka yi masa ya halatta to aje wajen wani mai sihirin shi kuma ya warware wancan sihirin warware sihiri da sihiri ya halatta abu na bakwai alfarqu baina sihir wal mu'jiza wal karama a wannan fasalin zamu ji fashin baki game da bambanci tsakanin sihiri mu'jiza da kuma karama dan suna rikidewa wani sai a dauka karama ce nan ko bokanci yake ina fata an gane alfasul sadis hukumu sihir fil islam hukuncin bokanci a musulunci hukumu sahir fi shari'atul islamiyya hukuncin bokanci da sihiri da tsafi a addinin musulunci qala al imam malik to sai malik ya fara daga wato zai kawo mana fahimtar imam malik game da sihiri a musulunci قال الإمام مالك رحمه الله إمام مالك رحمه الله يتي الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه يتي الساحر mai sihiri ko boka allazi ya amalu sihir wanda yake yin bokanci walam ya amal zalika lahu gairuhu yana yin bokanci amma walam ya amal zalika lahu gairuhu huwa matsalul ladhi qala Allah ta'ala wa lam ya'mal zalika amma baya aikata hakan ko kuma wa lam ya'mal zalika lahu gairuhu amma waninsa baya yin irin wannan aikin tare da shi shi kadai yake yi baya ba su biyu ba ba haɗin gwiwa ba shi kadai yake bokancinsa huwa matsalul ladhi qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabi wannan irinsa kwatankwacin wanda Allah maɗaukakin sarki ya ambata ne a cikin littafinsa walaƙad alimu hakika su bokaye masu koyon sihiri da tsafi sun sani lamanishtarahu abinda suke musanya abinda suke can neman canji da shi an fahimta shine lamanishtarahu sun sani cewa manishtarahu abinda suke siya malahu fil akhirati min khalaq wanda duk yake irin wannan to lallai ba shi da wani rabo a lahira walaƙad alimu sun sani manishtarahu duk wanda ya siyi bokanci ko ya nemi canji da bokanci aka koyar da shi bokanci ya bada wani kaso na kuɗi ko ya je aka yi masa bokanci ya bada kuɗi to su sani su sun sani cewa wannan abin da suke dinne yin sa malahu fil akhirati min khalaq ba shi da wani rabo a lahira fa'ara an yi kutala imam malik fatawarsa fa muke karanta sai ce don haka shi a karkashin wannan ayar yana ganin an yi kutala a kashe boka idza amila zalika huwa nafsuhu idan yayi hakan shi karan kansa da haka in yayi bokancin shi karan kansa hukuncin boka a wajen imam malik shine a kashe shi a koma cikin muwaddarsa hadisi na 628 kitabul uqul a babi na 43 babu ma ja a filgila wa sihir babun da ya zo game da gila da kuma sihir ainihin wato ka- ka- a- a- a- cikin muwadda za a ga ainihin wato wannan hadisin ko wannan magana ta imam malik qala ibn qudama ibn qudama rahimahullah yace wa haddu sahir alqatlu ibn qudama yace haddin boka kisa روي ذلك عن عمر وعثمان ابن عفان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز yace an ruwaito wannan magana ta hukuncin kashe boka an ruwaito ta daga sayyidina Umar wannan shine fatawar sayyidina Umar in an kama boka a kashe shi ita ce fatawar sayyidina Uthman bin Affan ita ce fatawar Abdul- Abdullahi dan Umar ita ce fatawar Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce fatawar Jundub bin Abdullahi al-Bajali ita ce fatawar Jundub bin Ka'ab ita ce fatawar Qais bin Sa'ad ita ce fatawar Umar dan Abdul Aziz wa huwa qawlu Abi Hanifa wa Malik kuma wannan ita ce mazhabar Abu Hanifa da Imam Malik قال القرطبي امام القرطبي رحمه الله يتي اختلف الفقهاء malamai sun karu juna sani sun yi sabani fi hukumin sahirul muslim game da hukuncin boka musulmi wa zimmi da kuma boka wanda yake zimmi kafirin amana an fahimta yustatabu ya ce a fazahaba malik imam malik sai ya tafi ila annal musulma cewa musulmi idan sahara bi nafsi in yayi bokanci shi da kansa bi kalamin sai aka duba bokancin da ya yi wata magana a cikin bokancin ya kunu kufran wanda wannan maganar kafirci ce ya kutalu za a kashe shi wala yustatabu kuma ba za a nemi ya tuba ba wannan ita ce fatawar imam malik sai aka samu cikin harkar bokanci da yake sai aka kama shi ya yi- ya yi takalmi silifas da alkur'ani izu talatin a wannan kafar izu talatin kuma ya shiga ban daki imam malik ya ce tun da ya yi wannan kafircin ba wani neman ya tuba kawai kashe shi za a yi wala tuqbalu tawbatu ko ya ce zai tuba al- imam malik ya ce ba za a karbi tubansa ba li'annahu amrun yastasirru bihi domin irin wannan bokanci din al'amari ne da mutum yake ɓoye shi sai in asirinsa ya tono ka zindiq kamar yadda ka san zindiki zindiki shine wanda yake bayyanar da musulunci yake ɓoye kafirci kamar munafiki shine zindiki shi ma haka a zahiri zai nuna musulunci yake wa aiki ai musulmi ne kaza ai kaza gyara yake so ya kawo nan ku akwai abin da yake zuciyarsa والزاني كمان ميزنا شما هذا يبقى يأفيلي بويايكي ولأن الله تبارك وتعالى سمى السحر كفرا kuma ba don komai ba ma saboda ubangiji ta'ala da kansa ya ambaci sihiri da kafirci bi qaulihi ta'ala da faɗin Allah ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin ba za su karantar da wani ba cikin mutane hatta ya kula har sai sun ce masa inna ma nahnu fitnatun kawai fa mu fitina ce fala ta kafur kakka kafurta wa huwa qawlu ahmad bin hanbal wannan kuma shine fatawar imamu ahmad bin hanbal wa abi thawr wa ishaq wa shafi'i wa abi hanifa ita ce fatawar waɗannan manyan malamai kamar yadda an ka koma ainihin wato a tafsirin imam al-qurtubi za ka ga ainihin wato ƙarin bayani akan haka sai mu tashi maganar ibnu ibnu al-munzir insha Allah an ce lokaci yayi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin